من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da goma sha ɗaya ko? goma sha ɗaya ga watan sha'aban hijira annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da ishirin da tara ga watan ɗaya miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shidda in ya inganta wanda kai ce ana tsaron mu daga cikin wannan masallaci na site tawaye a inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna usulus sunna na babban malami shine imam ahlus sunnati wal jamaa imam ahmad bin hanbal rahimahullah wanda taken karatun namu shine tauhidi addinin annabawa ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai wanda insha Allah ta'ala wannan shine darasin mu na shidda daidai a cikin wannan littafi wanda mun fara karantawa wancan satin ko inda mala yake cewa usulus sunnati indana ai asalin addini a wurin mu mu ahli sunna wal jama'a yace ai at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ruko da abinda sahabban annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke akan shi yake cewa wal iqtida'u bihim da kuma koyi da su yace wa tarkul bid'i da kuma barin dukkanin bid'a yace wa kullu bid'atin fa hiya dalalah saboda duk inda bid'a take baki ɗayan ta bata ce yace wa tarkul khusumat da kuma bari jayayya wal julusi ma'a ashabil ahwa da kuma zama da mutane wanda suke ɗan san rai su dai da ɗan bid'a yake cewa wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumat fi din da kuma bari jayayya a da yawan gardama da husuma dan ƙarƙuri a cikin addinin musulunci ce dukkanin su wannan ba daidai ba ne ba yake cewa wa sunnatu indana mu addini a wurin mu ha yake shine asar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine hadisan annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa sunnatu tufassiru alquran yace ita kuma wannan sunna ita ce take fassara mana alqur'ani وهي دلائل القرآن ita take nuna mana abin da alqur'anin nan yazo da shi ita take mana bayanin menene wannan ayoyin suke son su ce yace walaysa fi sunnati qiyas baya daga cikin addinin mu shine yin qiyasi qiyasi wanda ya saba mana soshi na alqur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wala tudrabu laha wala tudrabu laha al-amsalu don haka kada ku kuskura ku ce za ku yi buga misali don mutane su fahimci hakika na addini bangaren aƙida kenan muna fahimta kamar ka shigo da hankalinka a za mu za mu yi bayani insha Allah yake cewa kuma wala tudraku bil uquli wala al ahwa kuma ba za ka taɓa fahimtar wannan addini ba in dai hankali ne za ka sawa gaba akan nan muna fahimta ko kuma san rai menene za a sawa a fahimci addini sai yake cewa inna ma huwa al ittiba'u shine bin biyayya kawai na nasoshin alkur'ani da kuma sunna na annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wa sarkul hawa da kuma barin san rai wanda a wancan karatu mun tsaya inda malam yake mana bayani cewa asalin sunna a wurinsu shi ne ni asar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko bayan shi ta yake cewa menene ha inda muka tsaya yake cewa at-tamassuku bima kana alayhi sahabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko wal iqtida'u bihim sai ce wa tarkul bid'i dabarin bid'a hmm yake cewa kullu bid'atin fa hiya dalala sabida duk inda bid'a take to mata muna fahimta ko wanda mun dan to bayani a wancan karatu dangance da abin da ya shafi bid'a menene malamai kima bid'a ta'rifat mabambanta ko wanda kenan kulkusa suka ce menene albid'atu hiya ihdathu amrun fid din ko wanda muka yi abinda ake cewa bid'a shine ihdathu amrun fid din mutum ya kirkiro wani abu sabo a cikin addini yake yashbahu an yakuna minhu wanda yake kama da addini walaysa minhu amma wannan abun ba addini bane ba muna fahimta wannan shine ake ce ma bid'a ta shahi ta aiki ce muna fahimta da gangan jiki ne za a yi ta kamar misali masu yin wajifa ko kuma masu buga gaba suna zikiri a kaga wannan duka bid'a ce ko kuma bid'a ce ta magana a kenan da bid'a aiki da bid'an magana da bid'o'i a cikin duk abin da ya shafi addini to zaka iya kawo mu za ka iya kawo bida a cikin shi to shi ne imam ahmad bin hanbal yake cewa ka sani ba ya kamata in dai addini kake so kai ko kuma mu addini a wurin mu ahlus sunna dole sai an bar bid'a ha yana daga cikin dalilai wanda muka yi bayani wancan sata annan muhammad sallallahu alaihi wasallam a hajjatul wada yake cewa na bar ku akan ni wasu haske guda biyu ko wanda in kuka rike su ba za ku bace ba har abada shine ni sai ce alqur'ani da mi da sunna ko a lokacin da ya bayana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati har yake cewa hal ballagtu ha to kenan kaga addinin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isa kuma annan Muhammad sallam ya isar da duk sakon da Allah ya mai umarni kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik ko kenan din mai bid'a kamar yadda Imam Malik yake cewa dan bid'a yana tuguman manzo Allah da ya ci amana addini muna fahimta din mai bid'a to yana to yana kallon wannan abin ya kamata a sashi a cikin addini amma manzo Allah bai yi bayanin shi ba shine hadarin ta wanda Aisha Allah ya kara mata yarda tace da akwai wani abu da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai bewa mine ne maganar zaidu ko a tace to tunda manzo Allah bai kai wannan ba ba abinda manzo Allah ya koyi a cikin alqur'ani komai manzo Allah ya yi bayani shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maganar zaidu ko lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kama zaidu yake da yau zaidu ya zama sai shi maimakon a kira shi zaidu bin harith ko a kira shi zaidu bin wa bin Muhammad wanda a can kafin musulunci laraba suna yin wannan kawai ka kama wani kace ya zama ɗanka daga yau ɗanka ne in an goge sunan baban shi a to yanzu wannan da manzo Allah ya shige gaba ai kowa yana labarin da aka wura alman shi ko manzo Allah ya shige gaba shine a matsayin uba aka bashi arma sai Allah yake cewa su wannan ɗin zai saki mata kuma kai da kake baban shi ne kai za ka alman mata. A? Mu yanzu za ka ga wani in ya fahimci gaskiya fa wai yanzu kallon da yake to tun da bai saba ba kai ya zo ya bayyana a ga ya kawo gyara ko an mai wa'azi a ga ya gyara da haka bari ya ta kwane-kwane har sai ya kawar da wannan abu. annan Muhammad sallallahu shi da kanshi yana jin nauyin abu ko ai haka Allah ya ba labari wa su kina fi kana koyuwa ma a cikin ranka Allah ce zai mu bayyana kowa yi shine Allah ya fara warware doka yake cewa ma kana Muhammadin aba ahadu min rijalikum wa rahka rasulillah annan Muhammad sallallahu ba baban wani bane daga cikin daga cikin mazajen ku to kalla irin wannan labarin manzon Allah ya hiddo shi yayi bayani shi to a ganin ka wani bayani ne manzo Allah zai doyewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga babu yasa a wani san karatun da muka yi sai wani yace ai an ce ai shaha addu'a da ake yi wai bayan sallah bai tabbata ba to ai roƙon Allah ake wai kira mun ba roƙon Allah ake ba to amma tunda manzo Allah bai karantar ba ba daidai bane wani ce a hada an ce wai ba mai shafa addu'a bayan aida sai jahili ya ce ta yi fahimta da gai koko ta ina wanda muka ce kwata sala ba ta ko muke karanta ba ku buɗe ku karanta yana ciki tambayi babban malami ne hukuncin bayan an gama addu'a mutane su sha ce la yafa ala illa juhal ba mai yin haka sai jahili to daga ya fassara in kuma kai ka ce ya kamata in an yi addu'a a shafa kawo hadisi daga manzo Allah ba ka da hadisi kawai fa mun taso ne cikin al'adu yanzu ka kalla yanzu misali in kana kallon kasashen Saudiya suna sallah a ka kalla yadda suke yin addu'o'in su irin alƙulutu ma wannan da muke yi haka irin yadda muke haka nan suke yi misali ai kaga malumai ne ko to mu ta mu ai kaga ta sha bamba a sannan ana yin addu'a in sun ida ka je ka ga suna shaha daga nan in aka ida alƙunutin daga nan an saki hannun shi kenan mun kuma aka ida alƙunutin sai an shaha ko shi ne malai shi wannan bai tabbata ba daga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan bayan sallah bai ma da asali kira aqida da ce fatiha la hawla wala quwwata illa billah wani ya ce jahilan suna da yawa to bare da gaske to kun gani kamar kamar yadda na sha bayani cewa asalin hakikanin sunnan madarar sunnan ce al'umma da dama suka rasa ai daga an ce ga bayanin manzo Allah so ake kai waci da na kowa ka rike nashi shi kadai ne daidai saboda ni shine Allah subhanahu wata'ala ya aiko muka shine kai wanda in ka rike za ka sha shi yasa da Allah subhanahu wata'ala ya sauka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anza وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فيك فتفرق بكم عن سبيلي eh sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sai manzo Allah yayi mana wani kare dogo a da ya zane yayi zane dogo manzo Allah sai yace kun ga wannan zanen dogo to shine hanya Allah shine hanyar da Allah yake cewa abi wala ta tabi usubula sai haka yi ta tare tare tutan wannan zanen ha yace to na hanyar shedin ki duk wannan hanya in ka bi to wani shedani na nan akan ta yana kira dan ya fitar da kai to kowace hanya da ka sani duk wata dalika in dai ba san manzo Allah ba ce to ta shedin ce duk wata kungiya in dai ba sunnan manzo Allah take kira ba to shugaban kungiyar shedani matakan tana danganta kanta zuwa ga addini muna fahimta ita sunna ba hukuna bane ba a aiki shine sunna kawai me za kai ka zama ahlus sunna sai ka zama dan izala a kawai kai karatun alqur'ani kai yarda da duk abin da alqur'ani ya zo da shi kai yarda da duk wani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantacce muna fahimta sai da kawai ka zama ahlus sunna ha ba wani abu ne mai wahala ba sai ka zo wurin komite mace ne ko ka rubuta sunan ka da gaiwa nan ne to su yana suka rubuta sunan to akwai bid'o'i da yawa kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara bai yake cewa ba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce addini zai kaskashi 73 ba sai ce to kaga tare in nan da annan sallallahu alaihi wasallam da ya haka ya haka yace to tare hanyoyin kenan 72 in ne da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka bi ta wuta kai ta manzo Allah ce kadai zaka bi ka shiga aljanna muna fahimta shi yasa duk mai gaya ma sakon manzo Allah baka da masoyi kamar shi kuma duk mai gaya ma sakon manzo Allah za ka ga ba wani wahala cikin sakon sai dai in ka kwakwalwarka ta kasa gano wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka gano shi wallahi za ka babu wani mai wahala a ba wani abu mai wahala a cikin addinin shi komi yana da sauki wanda wancan satin mun ɗan yi bayani ta abin da ya shafi suri sufofi na wasu daga cikin daga cikin yan bid'a wannan mun ce za ka samu yan bid'a da damar su suna dogaro da shakka ko ayoyin alkur'ani ne suna ɗaukan masu shibohi muna fahimta kamar da zamu zuwa nan gaba kaɗan mu yi bayani ayoyi masu shibohi suke ɗauka ko hadisi mai shubaha ko wanda ya inganta ko wanda bai inganta ba sannan shekara biyu ce duk inda ka ga ɗan bid'a to fitananne ne fitina yake nema duk inda dan bid'a yake na so ga muku wani masallaci lokacin masallacin Kongo ne fa ahlus sunna suka zo suka raya masallacin yanzu da masallaci ne rayu kawai in bid'a sai suka zo suka ce a to ai masallacin su ma suna da haƙƙi akai to wace ba ku da haƙƙi sallace matsala suka ce a dan haka in an sallame dole sai wani ƙasu ya ji ya rinka cewa istighfari sha ɗaya hailala sha ɗaya fatiha da salatul fatiha kawai su suna fa masallacin yana kongo muna fahimta yanzu misali nan ba masallacin ahlus sunna bane ba to in ɗan bid'a sun sami gindin zama ko hawa jifa sai sai yana zuwa gaba sai sun kori da ahlus sunna da kenan su sunna suke fa kwarai dan me yasa kuka ga magabata ba su daga musu kawa saboda sun san hadarin kuma bakin da suka shigo cikin ku wallahi sai sun raba ku ta kun ji kun ji ga abin ko haka suke yanzu kawai wai fa da aka ki ba su jagorancin masallaci yanzu sai an sallame sallah sai wani daga cikin su ya ji yana tsawon gaba sai ya rinka ba da order ayi adda dole to lala ba hitana ba ce ba dole dole sai ayi hitana sannan zaka samu yan bid'a suna wuce gona da iri a cikin addini da damarsu suna da wasu miyagun ɗabi'u ko? ha? wanda a zamanin annan Muhammad sallam duka wannan abubuwan babu su saboda ni sahabbai sun yi riko da abin da annan Muhammad sallam ne kaɗai ya musu bayani sai suka wadatu da duk wannan abubuwa to mu yanzu ba mu wadatu ba shi yasa duka wannan hayaniya da shirme da hauragiya duk sai suka faru tsakaninmu amma ko yanzu da mun koma mu yi riko da abin da sahabbai suka yi riko da shi Aisha ta Imam Ahmad bin Hanbal sai yake cewa ni at-tamassuk bima kana alai ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riko da abin da sahabbai suke akai saboda ni sahabbai su ne Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an su ne Allah ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw su ne Allah ya ce ha in kun yi imani da abin da sahabbai suka yi imani da shi shine Allah da Annabi to kun shirya muna fahimta don yanzu sahabban ma muka sani sai ce wal iftida'u bihim da kuma koyi da su ibn mas'ud yace ko duk wanda zai yin ta'assubanci zuwa ga wani wanda zai rika wani matsayin madubi to yayi koyi da sahabban manzon Allah yace saboda sai kowa alkhairi ai mun karanta asarin wancan karatun namu ko to yanzu wani sahabbai muka sani sai dai mawaka da yan balo da yan kokowa ko kaji wani yana ta gazama ai mu ɗan koko garin mu takare washe ma na kudi koko ha kai ka haɗa kanka da duk wani ɗan kokowa da ka sani duk inda ɗan kokowa yake in dai irin wannan koko ce da ake niyyar ko wallahi tallahi kai ka taɓa ganin ɗan kokowa da ya shiga babu laya hilin kokowa ne a to mi annabi sallallahu alaihi wasallam yake man allaka tamimatan faqad mi a dukkan san hadisin shegantaka ce kenan koko kaga wani haddin yamin shi ya tsaya kallon kokowa inna lillahi wa inna nan dala ya ci ta kogun za a kawo gidanka koko kawai ɓata lokaci mai rike sahabbai ai kun wanda aka tambaya labarin dan balan nan ko wancan me mu sunan dan malam da aka tambaye shi fa wannan da aka yi ta ko wani ne ta ga wani dan ba in ba ce yace ai dan kasa kaza ne daga kasa kaza daga club kaza akai kaza akai kaza bi ya gaba ba da tarihi sai malam ya ce mishi to shi Abu Hurairah dai ina ne to shi Abu Hurairah mace ce ma ko namiji to ka gani shi ya samu tashi mu san wannan sahabban ta yadda mu rinka karanta tarihin su sai su zama muna abin koyi kaga irin alkhairai da irin gudunmuwa da irin kimar wannan addini da suka sani mu kuma yanzu ha sunna ta zo muna a arhari shi yasa ba ta da kima a wurin mu a wa suwa suka sha wahala kan sunna ce mu ai kadan ne koko yanzu haka wani ko gudu bai taba yi ba saboda sunnan nan duk irin da yake ha ba su taba zuwa wuri ba aka yi wata arba aka biyo su suka rubuta da gudu suka sha da ƙyar koko to ba dole haɗa kai da yan bid'a ba koko amma wata rana ta rikice a gaggaura ma mari har ka rasa ina ne a gidanku koko ya ce ba ana daga sunne ko malam Mustafa nake je na ba labarin yace lokacin na kungiyar izala lokaci guda aka kashe malumai biyar ko shida a saman mumbari suna wa'azi aka zo an aka halbe ne mai wa'azi ya haɗi ya mutu daga nan wani ya hawo aka halbe shi ya haɗi ya mutu wani ya hawo aka halbe shi ya sai da na shimbe ya hawo wa'ancan masu kashin soyayya suka ga wannan sun yarda su ƙara da rayuwarsu kan wannan sunni mu yanzu daga an gora ma liman maliki san gaba ba sun ta ba koko ba ma da ce a a amma ya da shaka shi kan sandika koko ba ka bane ba ya zai shaka shi kan wani zanga-zanga in ana yi na yan lakwal ko na wani sosiyete civil ko na wata ƙungiyar su ko na wani abu kai kan ƙasa ma ya bai shaka shi ko kan kan siyasa amma kan addini bai yarda ba amma kalla irin su Ammar bin Yasir ko la hawla wala quwwata su wannan ba wanda ya san daraja addini irin su ka san me aka yi musu gaban shi aka sa raƙumi ya raba mamashi biyu gaban shi aka sa raƙuma suka raba baban shi biyu kawai saboda sun imani da manzon Allah gaban shi yake aka ɗauki mashi ana saka mamashi cikin farjinta kawai sai shi ma ba ƙari su ba aka liƙa mai kashi aka ta yi zage manzo Allah aka kora shi to kai ne aka yi shi yasa lokacin da muke wa'azin nan aka kama mu aka ce ka gani ko daman kullum cewa yake ici abu ko ba haka nan ba kai zauna nan wurin ba shi ke nan ba yanzu ne bambanci ni da kai koko sai dai watakila ni jaraba wanda Allah ya bani in Allah ya sa na shi ta na samu wani sakamako wanda kai baka samu ba ko ba haka nan bane to ita sunnar ta gaji haka to ya zama na mun yarda mun koyi da sahabbai sahabbai su addinin su ya hiya musu komai ina ukuba ne ko ne sahabban wanda aka ji za a yakin musailama wanda ya sa sojawa sun rufe kofar gidan shi dubunnai 40 in bai shiguwa sahabbai sun zo ana tunani ya za a shiga a kashe shi wani sahabi yake wai ana ta nazarin ya za a shiga ne yake ku dauke ni ku talla ni kaliwa ha kai yanzu a ce wani raban ayyuka nan kadai a cikin lokaci aishan ga sai da kalko to balle duk sun shirya da makamai yace a dauke shi a talla shi an ce an samu tsara da suka ya fi saba'in da wani abu a jikin shi amma sai da ya bude kowa ya haba jiki ya lalace to su sun yarda a kan sunna ne sarasa komi mu yanzu wani ko budurwar shi bai iya bata da ita saboda sunna sai dai ce a lallaba ta ta gane munafiki mu za ta gane ba ai kai ka riga ka gane inda ita ba ta gane ba shine ka riga ka bata ko Allah ya samu cika da imani to kun ga bid'an nan tana da hadari kwarai wanda malumai da dama tun wancan zamanin sun yi mana bayanin musamman malaman ahalin sunna kowane lokaci duk lokacin da wani sabon abu ya shigo ko zaka ga suna kokari ma al'umma bayani suna kokarin haska musu dan al'umma su rinka tahiya kan haske na ilimi ha amma su kuma wancan uwayen namu ai Allah ji kansu a haba malam ta wani me da ne su su dai kawai in ta rikice a ba su fiye addu'a ko ba haka nan bane ba in sun ga shagon ka yana ci gaba su ce hin duniyan nan kana kwana nuna ma lumfashi sai wani irin sakare ne ka zo a rinka ma sauka ko ba haka nan bane ba sai ta sauke ma bala'i sai to ka san duniyan nan Allah ya ce tashi in taimake ka sai ta yawo bira yan siyasa da masu matsayi suna ni suna hallakar da su amma malaman ahalin suna ma su kullum suna karantar da al'umma ne kullum suna yi ma al'umma bayanin gaskiya ne don su shiri kawai a shekaga ba ba ka kiyayya da wanda ke ma bayani gaskiya tun can baya malaman ahalin suna duk wani abu da ya taso suna kokarin yi ma mutane bayani kamar yadda aka samu asalin wannan daga annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yanzu misali in ka ɗauki khawarijawa da ƙadariyawa da jahaniya da mutajila da sauransu dukkaninsu suna daga cikin firgokin da annan muhammad su salam ya ce dukkaninsu hanya ne wanda yake ni ga yan wuta malumai suna cewa su wannan khawarijawan su ne annan muhammad sallam ya ba da misalin su ya kwatanta yadda suke ko kuna tana lokacin da annan sallam ya yi rabon nan wani ya miƙe ya ce wai idil ya rasulallah ya manzo allah ka yi adalci fa sai yake cewa fa inna hadhihi qismatun yace lam lam yurad biha wajhi Allah ce manzo Allah wannan rabon da kai ba da Allah kai ba kai shi ta ce wai manzo Allah annabi yace wai hakkaitanka Allah wadaranka yace fa in lam a'dil faman ya'dil annabi yace to in bin adalci ba ga yamin waye zai adalci shi ne fa amintaccen Allah ba ke ɗaya. A? Sai annan Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ya ce ku kalli wannan mutuna, ya ce ni a cikin bayan shi za a samu a cikin tsatsan shi wasu mutane irin shi sai annan salam ya tuffanta kawariya da cewa ni ƙaunin ya ce ya ƙara'una al suna karanta al-ƙur'ani amma bai wuce ni a Najeriya bai wuce makogaransu ko sai yace kuma mi suna hita daga cikin addini kamar mi kamar yadda a baki biya ba dai mashi ko yake hita daga cikin daga cikin kibiya hmm a kwari ko to kai wai hausa ce ake ta to kibiya ke ta daga daga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya kuji sahami min ramiya me kan me ake ce mai kibiya ko yawa kibiya to me ake ce abin tahiya kwari to me baka ni to amma a san da wai wanda malamai suka ce wannan shine kamar firka na harko khawarijawa wanda aka yi sani irin ta ce ɗan boko haram da irin afida na shi'a ƙadariya ɗan shi'a da kuma yan ƙadariya wanda abdullahi bin abbas eh abdullahi bin umar da aka tambaye shi dangance da waɗi an yi wasu mutane sun hito su kuma suna inkarin ba kaddara ba irin wanda wanda ka sani ha su kuma suna cewa wai ji abin da zai faruwa Allah bai san da shi ba sai abin ya faru shi ma Allah ya sani shine Ibn Umar yake cewa in kuka je ku ce ni ba da tare da su ku kuma su ma ba su tare da ni yace ina rantsuwa da ɗayan su zai ciyar da dukiyar shi kamar dukin Uhudu yace Allah ba zai amsa ba har sai ya dawo ya yi imani da kaddara muna fahimta ko to kaga ahlus sunna duka suna yi mami suna yi ma mutane bayanin irin firkokin nan wanda suke firkoki ne na bata hmm? in ka dauka akwai mu'tazilawa ko irin su wannan ɗan kala kasu da sauransu rafida ɗan shi'a akwai mushabbiha mu'attila sufiya wasu ma wasu wasu firkokin mamunan bamu da su sannan akwai murji'awa a akwai ash'ariyawa akwai ilmaniyawa akwai me ake ce akwai ɗan tijaniya wannan da ɗan ƙadiriya da ɗan naqshbandiya aha kun ba su kenan to kage duka wannan firkoki ne wanda ake son a rinka yi ma al'umma bayanin su saboda su gane hadarin da ke da kai ciki kawai su saki kowa su kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko inna mawakin su shi ma ayata yace ko yace in ya ci baban fara tijani na da dariga ko sai yace min ya Muhammadu mai musulunci a wannan waka ai ta yi dadi ko in ya ci shi ke da fara ɗan hakika eh Alhaji Anis ya ce su dai ko hallaka ce sun kai inda ba su iya hita. Ce don haka su ko aljanna suka shiga inda babu shi Ibrahim su za su hito. E kwanda su shiga wuta tare da shi Ibrahim da su shiga aljanna tare da annabi ko? Shi kuma tijani shi ke da ɗariƙa sai ce Muhammadu kuma mai musulunci. To kai yanzu ba aka aiko ma. bai ji ba wa aka aiko ma kai kana ji hannun dai wa aka aiko ma sallallahu alaihi wasallam to ko kuma kuna ah to kaga duka sai mu yi kokari mu kiyaye bid'o'i tun daga na aiki irin su maulidi misali musulmi ana son kullun ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun ya rike manzon Allah a matsayin koyin shi ba sai maulidi ba da irin bid'o'i da ake na in wannan watan ya raba tsakiya akwai bid'o'i da ake da dama duka ka kaurace musu da irin kai bid'o'i har da ma na maganganu misali mutum ya zuci da karatun Qur'ani ka ja ce sadaq Allah wal azim kaga ai ba daidai ba saboda ni ba a samu manzo Allah ya karanta da shi ba kuma ba shari'ar magabata ba ce ba wannan ko kuma ka rinka canza irin abubuwan da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani ga yadda suke ka dauki wasu wanda ba su ba ko kuma ka rinka koyi da wa'ansu wanda kake kallon su a matsayin ne a matsayin malumai kamar yanzu misali karar lafazi annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai kamar mutum in yama alkhairi kace menene jazakallahu khaira ko sai kace da zaka rahman irin yadda ustazai suke ko ba haka nan ba to kaga wannan maluma ida suna cewa shi lafazi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lafazi ne wanda yake tawfiki kamar lafazi ne wanda ana so duk alherin ka duk iya larabcin ka baka kai manzo Allah ba ko sallallahu alaihi wasallam to ga yadda manzo Allah ya ce to ka tsaya wannan shine daidai kawai diga a maganganu mu yi kokari mu kiyaye wannan bid'a maganganu suna da yawa ko ran nan ina ga malami yace yanzu in ka diba hatta ciki ahlus sunna yace ka zo ka kalla irin bid'o'in da suke yi da sunan wani iya larabci ko kuma gwanin cewa yace na daga cikin wannan akwai wannan sarkar lalazin da suke cewa yace ko kuma su ga mutum ya zo sallah yana ya zo sallan sallah ne sallah yana waka yana assalamu alaikum wa rahmatullah ta yi haka waka kake to shi ogogon ya karantar sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum amma ka ga mutum wani har da magi da kai yake assalamu alaikum haka duka ko ba haka nan bane ba har yanzu akwai masu gida ke haka ko wani mu sai ka ga bayan ya ida tahiyya ya watsa hannu haka har yanzu akwai wanda in zo ka bara har ma sai yayi haka ko ba ku lura ba sai yayi haka ta ga duka wannan bid'o'i ne haka na daga cikin bid'o'i na maganganu suna da yawa wurin tare ya kama sallah ko wurin sauraron kiran sallah da dai yace Allahu akbar Allahu akbar kace Allahu akbar kabira sai wannan bid'a ne manzo Allah ba haka ya karantar ba ko a ce ashhadu an la ilaha illallah kace wahdahu la sharika lak ayi bid'a aka gai irin abinda mai kiran sallah ya gai yace ashhadu anna muhammadar rasulullah kace sallallahu alaihi wasallam kai bid'a annabi yake ka gai irin abinda mai kiran sallah yake gai kai annabi malam bayan wani in ka je kai makakannin shi ai kaci zaka sha yanzu ka zo ka ga ana sa da ikama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala ko ba haka ba ne kada kamata sallan Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa ilaha illa Allah sayyidina Muhammad ta ga duka wannan ba karatun manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam me karatun manzon Allah in ana sa da ikama shiru shi yaji kai shiru lokacin da ake ba a bukatar ka ce komai yin ake ji ko a sannan ga masu kiran a salatu kiran a kiran sallah na biyu ko a gidi ko wannan ai ba shirye manzo Allah ba cewa a salatu ana yin shi a kiran sallah na farko ka ɗauko ka fassara shi da hausarka as-salatu khairun minan nawm ko sallah tashi kwana alkhairi ana so ne wai kaɗan tashi cikin daren ha kai kiyamul layli ko kai karatun alqur'ani ko kai tasbihi muna fahimta to shi kuma wancan da za a ma kiran sallah asuba sai dai a ce ma hayya ala salah nan kiran ka ake dole ka zo in ka ji kira shi kuma wancan fa in ka so ne ka tashi ha to mu kuma yanzu sula dan da a salatu a kiran sallah na biyu suke yin tako? kago na ba duk lada ta shi ne kamata da a tsaro su to ai ba na manzo Allah suke ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam koko ladan ko ka bari ha a a ka bari ko kuma a to da wasu bid'o'i wanda suke mi makamanta wannan sai imam ahmad bin hanbal yake cewa wa kullu bid'atin dalala ita bid'an nan dukkanin ta bata ce in mutum ya kama ta kuma ba inda za ta kai shi sai ne sai wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu sai yake cewa wa tarkul khusumat da kuma barin ni jayayya wal julus ma ashabil ahwa da kuma zama tare da yan bid'a ko kuma wanda suke ni masu masu sarrai saboda ni annan Muhammad sallam ya yi bayanin abota da mutunan kirki da abota da mutunan banza ko? abota da mutunan kirki kamar mine ne? kamar mai sai da turare ko ya ‘yanma ko ba haka nan bane ko ya ƙi ‘yanma za ka sha ƙamshi ko? da yake abota da mutunan banza ha to ai ba mutunan banza kamar ɗan bida'a duk in ana neman mutunan banza in an ce ka nemo dubu in kawo dan bida daya sai an ce kawo ta gona da iri kai ma kayi bida ne to wanda ya kalli manzo Allah sallallahu yace addinin shi bai cika ba koko irin Allah ji kanmu wannan addu'o'i da ake yi addu'a eh ne ake cewa addu'o'in da ake wannan malam mu bido in hana mu ma ka rasa wace zaka kama ba ko ina tun tun wurin wankan gawa ka je ka gani ya ake yi balle sallar gawa ka je ka ga ya ake sallar gawa ka zo a tudin kabari a to kawai wannan je makawarsu muka sha mamaki duk abin da ana sulam ya ce ka a yi ana yi wata rana ne mun je makabarta sai gana cire takalmi subhanallah lahiya a to ai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ka a shigo da takalmi ina da ku yanzu wannan mutane wannan mutane shi yanzu misali kaga ainihi na ke saboda ni wani saboda na yi koyi da manzo Allah bin koyi da uban shi ba ko to a hada sunna sai kun bayyana duk inda kuke nawa ne daga an je makabartun za ga mutum nawa ne ke cire ta ai da yawa ma ba ta san ba a shiga makabarta da takalmi ba in kaga an shiga makabarta da takalmi sai da larura akwai kayayuwa wanda za ka iya takawa ko kuma ka yi da rana akwai zahir rana kware a lokacin larura sai ka sa amma in ba haka nan ba dan me za ka sa zakalmi ka shiga makabarta hmm? ana gane na koko kar ka bari kuma a sace ka rike abinka to mana ba abin da ya gagara to ana sa mutum cikin rami ba ana gyara wani cikin masu sa cikin ramin salular shi tayo gaba aljihu sai ya cire ta haka ko da ya cire sai ya miko a rike mishi an gama samun sanin cikin ramin a rasa salular hada wata to da Allah ya da ya sata na ina ne bai iya sata ina wanda aka kama ya taka qur'annai zai kunce fanka ta masallaci qur'annai ya sassaka ya kunce fanka ai bushewar zuciya ta kai inda ba a ba a tsammani to uwa san mu mance muna magana bidiyoyin mu ne misali kaga in ka zo sunnan sannan ka zo ka ga ake sa gawa cikin rami ana inna lillahi ai duka ba haka manzo Allah ya karanta ba ko inna lillahi inna duka ai ba haka bane ba shi yasa yanzu kaga bakin da aka yi mutuwa to yanzu wanda aka ma mutuwa shi yanzu ba ta ba ta mamacin ba yake shi yanzu yana tunanin ina za a samu kujeru haya da sauri ina za a samu tabarni da sauri koko sannan ina shinkafa ke da arha to mutane su sun ci shinkafa ko to dama wani sai ce Allah dama a ce Allah wa akbar yana noma na Allah ji kan wani na ai ba to yanzu gidan mutuwa ba wani darasi ka je duk gidan mutuwar da suke so wallahi ka je ka ga mutane hirarrakin su suke ko ba haka nan bane ba to kage duka manzo Allah bai karantar da wannan ba idan mutum ya mutu ha an kai shi an binne shi to ba abin da yake bukata annabi sallam cewa ke istaghfiru li akhikum ko roka ma dan uwanku gafara ko fa innahu la'ana sabida yanzu ana za a tambaye shi wani ruwa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ku roƙa mini tabbaci sai kaji annan sallam ya miƙe yana addu'a yana mutina cewa Allahumma ghfir lahu Allahumma sabbithu ko to mu kuma mun share yi saboda jahilci mu ko gidan mutuwa akai jahilci ne akai jahilci an ce ai shi fari 100 sai kaga mutum yana astaghfirullah astaghfirullah to akwa kake ma kanka kake ma ai ba mu mutum ba kake ma kaga ai jahilci ne wannan me ake annan sallallahu alaihi wasallam binne mutum yana tsaye roƙa mai Allah Allah ya mai gafara yayi mai rahama ya tabbatar da shi shikenan daga nan kowa ya tafi kama gaban shi yanzu in ake wannan bata isa sai an dawo gida in aka zauna kuma ba da a ce an ba da wani abu wallahi ba ni to a da za a ma kyauta sai ka aika kayan aiki ana da ana neman canji ana daga haka ko ba haka nan bane ba a musulunci in aka ma mutuwa fa sai makama aiki shi yasa kaga tsohin da duk da su suna bid'a kuma suna taimakawa sai kaga gidan mutuwa duk wanda zai zawa sai kullu sadaka ta kuɗi ko ta tuwo ko ta gumba ko sai ya zo ya aje ko ta hashi amma yanzu sai dai a shi in kuma dan bari ku ne mutu da sulani ko hada mai a gida a to ayyukan da mutuwa ina ne haka kai mala na mai shi mutuwa da mai shi a ina ta ce Allah kara ko da ma haukanci to sai yake ni wa tarkul khusumat da kuma barin jayayya jayayya a nan malumai suka ce shine a cikin alkur'ani misali za ka ga wasu sun haɗu aina alkur'ani ya ce kaza aina alkur'ani ya ce kaza ainan kaza ainan kaza ainan kaza kamar da imam ahmad bin hanbal ya kawo wani yace wasu daga cikin sahabbai sun zamna suna irin wannan tsakankanin su da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hito sai ran shi ya ɓaci fuskar shi ta sauya yake cewa menene ya same ku wannan abin shine ya halakar da al'ummar da suka gabace ku shine saba ma annabawan annabawan su sai aya yace suna buga ma sashin alqur'ani wani bangare da wani bangare su rinka dora su muna fahimta su ce ainan ya saba ainan kaza ne ainan kaza ne ainan kaza ne annabi yace ku sani shi fa alqur'ani Allah ya sarkar da shi bangaren shi bai karyatar da wani bangare yace sai dai bangaren shi yana gasgatar da ɗayan bangare ne yace saboda haka duk abin da ka sani na alkur'ani ka je ka yi aiki da shi wanda baka sani ba ha yace shine ka bar ma masu ilimi su yi aiki da shi ha ko kuma ka je ka tambayi wanda suke da ni wanda suke da ilimin abin su yi maka bayani a wani ruwaya annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine abin da ya halakar da al'ummar da suka gabace ku shine alkur'ani a rinka buga alkur'ani da alkur'ani kamar kisar sabibu ko wanda ya zo ya ce shi ya gano alkur'anin nan ma akwai matsala aka ce ya ato mu har yanzu cikin yan boko ma akwai wanda suna kallon qur'anin nan nan ya kirki shozde nan wanda dai ke fabon a dai mai ko a karan bane ba shi sabibu sai ya ce haka yanzu da aka ba umar labari ce a zo da shi ko da aka kama Umar shi Umar bai ce komai ba ya rinka dankara mai kashi ya rinka dan ba magana kawai kashi ne har sai da jini na zuba ga kan ce a maida shi wa shagari aka maido shi bai ce mishi komai bai ta baya kashi wanda ya ne jiya ce a maida shi kaji hukuncin manya da aka kara ne dai shi kafin zai shashi ya fa gane kai shi ne ke da matsala ba Qur'anin nan ba eh akwai ai za ka samu su da dama suna kokarin su kafa ma shubohi da alqur'ani shi alqur'anin akwai abin da dole kawai Allah za a bar mashi akwai abin da in kace sai ka gano ya yake to ba dai alqur'ani ba shi alqur'ani menene imani أي الله دكين شيئا من بياني أشياء القرآن كو سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب تيت وأخر متشابهات تيت فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الله يشي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا muna fahimta duk abin da ka karanta na alkur'ani da ka gane da baka gane ba kawai ke ka yi imani na malam da ya zo zai ma masu suka raddi ko ce kai yanzu ha a sunna wai ka ce wai akwai hadisai da kai bai dauka yace alkur'ani ne fa Allah yace muna ya halitta annabi adam ba uwa ba uba muka yarda ko kuma haka nan bane ba to ga ya mun wani irin inda kwakwalwa ne za ka wani irin tunani ne za ka sake yarda da wannan a ce an halici mutum ba uwa ba uba Allah ce kai shi annabi isa na halice shi da uwa ba uba ha yace ga hawa ita kuma na halice ta daga annabi adam yace kai annabi musa Allah yace ya buga sandar shi ha zai hawa saman teku yace kai buga taka kauce yanzu mu gani amma da yake Qur'ani ba da labari ai mun yi imani ko to duk abin da Qur'ani ba labari da kaya da ilimin ka ya kai da bai kai ba in dai alqur'ani ne to so ake kai imani ba maganar jayayya a'a kaza dai a'a kaza ni ina ganin kaza a'a kaza a'a kaza yace da yawa daga haka ne da dama suka shiga hanya na bid'a ko kuma suka bace yasa wani wuri Allah subhanahu wataala yake cewa idza ra'aita alladhina yahuduna fi ayatina ko Allah ce in kaga wanda suke gwara kan ayoyinmu suna wannan yace kan ayoyin alqur'ani Allah ce fa'ar da azum kai manzo Allah ka kauda kai da gare su ya za kai sai yace hatta farid anhum ko hatta yahudu fi hadisi ka rabu da su har sai sun dauko ta hira wanda ba wannan ba in dai za su ci gaba da wannan manzo Allah ta harkokin to kai ma mai koyi da manzo Allah haka ake in ka tarda mutane suna saboda kan ayoyin alqur'ani kamar suna son sai sun hitar da wani shubha ko suna jayya wanda yake mara ba'ana irin wanda shine muke yanzu ko so nake sai na tsurawa ne sai an gano na hiwa da ilimi a'a sai an gano ni kaza ne ni kaza duka wannan jayayya ce wadda take mara amfani ba za ta ƙara ma komi ba sai dai kaskanci tun duniya da lahira amma ana tattaunawa ta ilimi don a fahimtar da mutum wanda bai gane ba amma yanzu dan bid'a wanda ya riga ya yanke shawarar cewa shi ga hanyar da zai to ina kai na muƙabala da shi koko yanzu misali wanda yake salatul fatiha alqur'ani wace muƙabala za kai da shi bai sa alqur'anin bane ba ya san shi amma dai kawai ya riki wannan sarran nashi shine yasa gaba to dan haka duk ayar da zaka kawo mu ko sai yayi kokarin kawo wata shubha muna fahimta da zai kokarin gwara kan jahilai ba kai ba to yanzu da Allah na musa wace muqabala za ta yi da mutum ya ce ma shehu tijani ya ta annabi ya taso daga maroko ya ya taso daga madina ya zo ya taso shehu tijani a maroko sun haɗe ido da ido to wace muƙabala za ka yi da mutum kan wannan babu to wannan ba wani abun ɓata lokaci ba musamman wanda sun yanke shawara kan bida su kan ma ka tsaka ka kira muƙabala ta ne a'a muƙabala ana yi da wanda ke neman fahimta ne a zo a tattauna shi yasa ɗaya daga cikin magabata ke tattaunawa da ɗan bid'a ko yace ba kowa bane zai yi yace kai kan ma ka bashi dama ya zo majalisin ka ya tsautsamna da saboda ni zai fulla shubha a cikin zukatan mutane ko sai ce a a ai Allah bai ko ina ko ce a ai Allah yana ko ina misali yanzu sai ta kawo ma wasu ayoyi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabiun wala khamsatin illa huwa duka yayi ta kokarin cewa to ai kago wannan aya to ai kago ya za yanzu alal aqalla cikin mutanen nan zai iya talla musu shubha muna fahimta sai ce amma in so yake sai kai ko ku zo daga kai sai shi ha kai sai in ma ta zama dole ne in ba ta zama bawa kai ba ka yarda abin da kake ba je ci gaba da karantar da mutane gida kamar shi kenan ba mu kuma za mu ci gaba da warwarewa irin yadda abubakar gumi ya masu ɗahir bauchi ko ya zo ya muƙabula da su kawai ci gaba da karantar da mutane ƙarshe ai kaga duk abin da ba su san kuma sai da ya faru ko to haka ne ba lokacin nan duk suka ayi wannan suka ma fara karantar da mutane to haka ake so ahalin sunna su rike kawai hanya na karantar da mutane karatu a sa littafi a sabki a sa yadda al'umma za su wayuwar gari su samu haske na ilimi amma yawan muƙabala ko yawan jayya ne zai jawowa sai dai ya haddasa gaba a tsakanin mutane ko ba haka nan bane ba tun da dole in ba wanda Allah ya yi marhama ba za ka ji ana yi kowa so ke sai ya ƙware kowa ko amma ba irin magabata ba suna magabata suna tattauna ya su ya su tattaunawa na ilimi karshe sai a waye gari wanda yana ce a wani kashi ne gaskiya wani kashi ne gaskiya saboda ni kowa Allah ya nuha amma yanzu kai tsakani da Allah ka taba gardama kai da wani kai fatan ya kore ka ka taba a kullun so kake ai ko da kai ne fa baka da gaskiya sai kai ta jayayya so kake da tsiya da arziki sai gaskiya ta zama na taka to kaga wannan ai ba haka kai gaskiya duk inda take taka ce shi yasa muna roƙo Allah ya azurta mu da karɓar gaskiya a kowane hali ya azurta mu da karɓar gaskiya daga ɓangaren kowa wallahi ko mushriki ya gaya ma gaskiya in dai gaskiya ce ka amsa kawai ko dan bid'a ya gaya ma gaskiya in dai gaskiya ce ka amsa amma zama tare da shi ba naka bane ba a to ai haka imamu ahmad bin hanbal yake ko ko ni nace to an ce fa Allah Allah ka shirye da mu to an ce lokaci yayi kenan sai mu tsana inda yake ta wa tarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa da kuma zama tare da yan bid'a su ne masu sarrai da a bari yake ta wa tarkul mirad wal jidal wal khusumat fi din da kuma bari jayayya da gardanta gardanta da muke kai don neman kula juna a cikin addini wannan ba daidai bane ba kawai ana tattaunawa ne inda ake kallon za a fahimta juna shi yasa sai ce to mu sunna a wurin mu shine ai hadisa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda sune suke fassara mana alqur'ani sune suke mana bayanin haƙiƙanin abin da ni alqur'ani ya zo da su dan insha Allah ina kyauta zato sati mai zawa zamu ni da wannan bangaren yana iya yiwa har mu shiga cikin inda malai yake mana bayani al-iman bil adri khairihi wa shari kaga abin da ya fara da shi imani da kaddara ta alheri da kuma ta shari to Allah ya azurta mu da wannan imani abin da muka karanta na daidai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah ya je mun kene akwai masu tambaya ko wurin da aka je an yi kuskure sai a tunatar da mu insha Allah to a yi kaɗan an fara ko
a ranar duba watan ramadan kuma ya zautu ba da karama shi ba har wata lissafi juyawa
yanzu a takaice azumin wata guda ta sha koko
kamar ta aiki eh ranar da aka duba watan ramadan aha kuma ya zautu da karama shi shi dai ne kenan azumin wata guda ko saboda shigantaka koko ha
ko shayarwa na ta
to abinda malumai suka ce shine mace mai ciki da mace mai shayarwa in suna son su aje azumi ka san bai muna da karamcin jin daɗi da ɗanɗano na ibada kawai wata dama fata take yanzu cikin azumin ko ba haka a to wannan ba aikin ki bane aikin likitoci ne suwa masu tsoron Allah ba kowane likita wanda ya ce ta aje azumin nan muna yi kina yawa shi ma ba yi da yake ko a wanda ya tabbatar da cewa a iya nashi bincike a matsayin shi na mai ilimi a wannan bangaren in kika ci gaba da azumi a haka watakila ya zama na sallar cuta ma ɗanki ko kuma cuta wacce a nan malumai suka ce sai mace ta aje azumi sai ta ciyar ha amma ba kawai haka nan ballanta na ki ta sha azumin ke da ke shiga dama a kuma ka ga mace ta sha azumi sai ta jira har wata shekara ko har cikin mazan ma akwai sakar karun wa'annan wannan ba sai yanzu in ka mutu da bashin Allah fa. to bashin wani maha an ce ba ka shiga aljanna ta dalili shi Allah ya samu dace
biyan masu da za a yi mai
bismillah kuma na da wata da mahimmanci dawa to
yana tambayoyi guda uku na da ta harko ke bayan sallah wani ya zo iya kamata ya yi. sannan ta biyu ya mun bankan tsakanin muni da biyu a biyu kuma da ake aiki da kowane
yace wasu addu'o'i ya kamata mutum ya bayan sallah akwai guda
to bari in yi da wannan sai ya ɗauke shi sunan musulun ko ya huta ko maimakon mai karanto su baki ɗaya tun da an ce a tambaya gare shi har guda uku ko kuma ya zo wurin ustazan nan su koya mu shi kenan tambaya ta biyu ya ce ya ake bambancin madi- mani da wadi da mazi ko shi ma sai je ya ɗauki ahalari ya gama da tunda da ko ko kuma wata kila karatun da muka yi na ahalari insha Allah
yana sa kamar mutum al'aura shi ta da shawa haka mm.
ya sake yana kara rolla
yace wai in eh, gaban mutum ya motsa yana kare mishi arwalla a bai kare arwalla sai in wani abu ya faru cikin abubuwan da ke kare arwallai hmm Allah ta'ala la wala
yana rolla da yake tambaya da take hadisin bilal na kiran sallah don ga Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi jinkiri ne bai taso da wuri ba sai bilal sallallahu alaihi wasallam da kai ba wannan kalmar da yayi abu wala kuma ga Allah ya ce a kan da ka
to ai wannan ba tambaya bace da yake koko shari da yake yi. abinda muke tattauna shine kiran sallah ina ne ya dace a yi shi a hayya ala sallah a kiran sallah farko ko a kiran sallah na biyu shine kawai kiran sallah ma ba mahurkin shi ba kai koko to kage na'am ko kin ida
kamar an shagaɗuwa da suke da alaƙa da abin ko da sauri yawan kuma na sallah na haka an da mai rika da wuri dan kalawa
mara da suka ƙona ne
to ak- akwai sauran mun suka ne babu to shikenan mun sai gida ce ka amsa tambayoyi malam sauran sai ka bada amsa ko ka yi da su sai ka bada amsa bayan yi da sallah abinda muka karanta ne daidai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ya Allah ka gwada mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka gwada mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ya Allah muna roƙonka ka shirya da mu shari'a ta addinin musulunci ya Allah ka raba mu da girman kai da riya da munafici ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da arzikinka ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da arzikinka ya Allah dukkanin mu nan muna da damuwoyi daban-daban da matsaloli daban-daban ya Allah ba mu yayewa sai kai ya Allah ka yaye mana ya Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka tsare mu da duk sharrin abin da ka halitta ya Allah ka yi gafara ga uwayen mu ga malaman mu wanda suka rasu wanda suke rayu kuma Allah ka sa su cika da imani ya Allah in ta mutuwa ta zo ka sa mu cika da imani ya Allah ka sa mutuwa ta zama na hutu ce gare mu ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kahorci da kahorai ya Allah ka kashe bid'a kuma ka shirye da masu yinta ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da eh, eh, shiga wannan wata mai tarin albarka shine wata Ramadan ya Allah in ka kai mu watan kuma ka ka ba mu iko mu yi ibada irin wanda kake so kai yarda da ita kuma in ya Allah muna roƙo ka karɓa mana dan mu da sauran uwa musulmi baki daya akwai yan uwa da dama da suke cewa suna bukata addu'o'i Allah ka san su ka san bukatocin su ya Allah ka biya musu bukatocin su na alkhairi ya Allah ka zama da kasan Niger lafiya da sauran kasashen al'umma musulmi baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh